أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan majalisi da muke gabatar da karatu a wannan littafi mai albarka littafin usul sunna na imam ahmad bin muhammad bin hanbal rahimahullah yau muna daren sha tara ko sha tara ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu talatin da biyar daidai da wani gwada turawa yau sha hudu ko sha hudu da watan biyu dubu biyu da sha hudu idan ba mu manta ba a wancan satin malin ya mana bayani ne karatun ya tsaye akan al'imani da azabar kabar imani da azabar kabar wacce Allah madaukakin sarki ya alkawar da cewa zai yi wa dukkanin wanda ya saba masa a cikin kabari wanda wannan azaba din tabbatacciya ce mun karanto ayoyin Qur'ani mai girma da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa inda ke tabbatar da wannan inda karatu ya karatu har muka kai inda malai yake mana magana akan imani da ceto a ran tashin kiyama inda muka ce bi iznillahi ta'ala yau karatunmu zai tashi daga wannan wuri insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya dace da mu ya kuma sanya mana albarka a cikin dukkanin al'amuran mu da ayyukan mu da gabatarwa na gode shi na na'am muna nan a kan wannan matsala ta goma sha tara kenan ko yau za mu ga ta ashirin insha Allah ta'ala ko ta ashirin da ɗaya ko za mu ga matsala ta ashirin da ɗaya ne insha Allah ta'ala malam yake wal iman bi shafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam da yin imani ke san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa bi qawlin yukhrajuna min an-nar ba'da ma ihtaraqu wa saru fahman da kuma waɗanda wasu mutane da za a fitar da su daga wuta ba'da ma ihtaraqu bayan sun riga sun kokkone wa saru fahman suka zamto kamar gawayi saboda tsabar koyuwa da tsaye a cikin ta fa yu'maru bihim ila naharin ala babil janna sai ya umarci sai a umarni da akai su wata korama ko akai su wani kogi wanda yake kofar gidan aljanna kama ja'a fil athari kamar yadda zo a hadisi kaifa sha Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya so abin ya kasance وكما شاء كما كما يبدا الا مدد في تدبير يكون ابو النفاق انما هو الايمان به والتصديق به abin da yake daidai shi ne mutum imani kuma ya yi ya gaskata na imani da wannan shugo da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi a ranar alkiyama al'amari ne wanda yake tabbatacce jama'a kila wani inda za a ce masa akwai waɗanda za su yi ko ce inkari ce don manzon Allah kila wani zai cewa kai anya akwai ne wani inkari shi abu daga cikin wasu qa'ifa daga cikin kungiyoyin bada irin su mu'tazila da irin su jahaniyya da irin su jabariya da irin su qadariya dukkanin waɗannan ƙungiyoyi ne na ƙasa waɗanda suna da tunani da fikira kuma har gobe suna yaɗa ta cewa lallai ilalla babu wani ceto wanda Allah maɗaukacin sarki zai yi da bayansa babu wani ceto wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi da sauran al'ummarsa gaba ɗaya jama'a an gane wannan ko na to sai dai wannan ceto din mu ahadin sunna wal jama'a muna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ceto a ran tashin kiyama kuma akwai mutanen da za su fito da ceton Allah Allah shi ne cece su daga wuta ya fidda su ba da ceton kowa ba ya sanya su a gidan aljanna na biyu akwai ceto wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai yi da al'ummarsa su ma a fitar da su daga wuta a shigar da su gidan aljanna sannan akwai ceto wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi ga wani dan wuta ɗaya daga cikin dan wuta wanda shi kuma ceton da zai masa za a sauƙaƙa masa azaba za a fito da shi bakin gaɓar wuta amma wuta ta kama ta tafi kafarsa kuma har kwakwalwar suna tafarfasa saboda wannan azaba sannan akwai ceto wanda alƙur'ani zai yi a ran tashin kiyama na biyar kenan ko sannan akwai ceto wanda kuma azumi zai yi a ran tashin kiyama sannan kuma akwai ceto wanda ƴaƴa za su yi da iyayen a ran tashin kiyama dukkanin waɗannan nau'o'i na ceto alƙur'ani da sunna sun sun tabbatar da irin wannan ceto din jama'a an gane wannan ko na'am a ran tashar kiyama to su da farko da za a yi shine cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai a gaban Allah madaukaki bayan an tashi kiyama kowa ya tashi a cikin kabarinsa za a sami tsawon shekaru dubu arba'in ana tsaye tak a farfajin kiyama da zafi za a kusa su da rana ta zamto ɗaya ne ɗaya tsakaninta da kawunan mutane ga gumi wanda zai kawo mutane akwai wanda zai kama shi gwargwadon idan sa'u akwai wanda zai kama shi zuwa gwiwa akwai wanda zai kama shi zuwa kafaɗansa akwai wanda ma wannan gumin zai zai kuma kada mu manta a wannan lokacin kowane mutum yana ɗauke ne da ayyukan sa na alkhairi da na sharri idan ayyukan sharri ne mutum zai ɗauke su kamar kaya ne aka wanda za a naɗa wa mutum zammu ya ɗauko sa da akawun saboda Allah ta'ala ya ba mu labari liyahmilu awzarahum كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أن قالوا الله ما لكم زلتي لا تقدر دوانا وندا أفرفاج القيامة أنا سوى من ينين za a sami cewa wane ne zai je ya roƙi Allah ceto a samu ma a yi hudari kowa ya sani matsayin dan wuce ya wuce dan aljanna ya aljanna a wannan lokacin ne za a tsanguma kamar da hadisi Imam Bukhari ya tabbatar za a je wajen Annabi Adam alaihi salam kai ne farkon halitta ka ce ce ni ka je wajen Allah ka roƙa mana yace a ni ma abin da yake ne ya ishe an hana shi ita an hana shi ita ya kuma na shi kaza da kaza shi ma ya bada ilimi a je wajen annabi alaihi salam shi ma ya bada ilimi a je wajen khalilullah ibrahim shi ma ya bada ilimi a je wajen annabi isa shi ma ya bada ilimi an gane ku dukkanin su kowa yana bada udiri wanda yake udiri ne sananne kamar yadda ya zo a cikin hadisi sannan sai a ƙare zuwa ƙarshe a san wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ana zuwa ga manzon Allah ko ce ana laha ana laha ni ke da ita ni ke da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama zai je gaban al'arshin Allah ya je ya faɗi ya sujada yace zai yi da Allah da wasu kalmomi waɗanda gabanin wannan ranar dukkan su ne kada yawan ana irin kalmomin ba bai ma taɓa sanin ba bayan ya yi da Allah da waɗannan kalmomi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama irfa ra'saka ya Muhammad daga zanta ya ce annabi Muhammad wasal tu'ta ka roƙa a baka wasfa tusaffa ka nemi ceto a baka wannan ceto a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai rubuta Allah madaukakin sarki a cewa ayi wa kowa hisabi a wannan lokacin ne za a zo a raban tafarki a farfajin kiyama bayan an rufa hisabi sai a raba kowa takaddansa wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هو الذي جاء في النعمة ومن ركود التاج أو ينزع رأس النعمة هو الذي يكاد ولا يشربه هو أنزل القيامة abin da za a ce wa kowa ikra kitabaka karanta littafinka karanta littafinka kafa bi nafsika al-yawm 'alayka hasiba yau ka isa kai wa hisabi ke wa hisabi kawai in dan aljanna ne dama a wannan kuma za ga dan aljanna ne haka nan dan wutan ko dan wuta Allah ya ce ku kada ku tunanin cewa Allah ya zalunci kowa man tada fa inna ma yahdi nafsi dukkanin wanda yake riya da yake da kansa ومن ضل فإنما يضل عليها إلا كوي يبتع يا بتع ما دام كنسا ولا تزر وازرة وزر أخرى وترى باتا أوكا النوم وترى باتا أوكا الظلم وترى التي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا da kai ba mu zanto masu azabtar azabtarwa ba har sai mun aiko da manzo wanda zai zo ya mutane bishara ya yi musu bishara da aljanna da kuma dukkanin abin da yake alkhairi ne ya kuma tsoratar da su daga azabar Allah ne da su a wannan lokacin mu'minai za su kama za a zo kuma a rabar littafi wa wuji alkitab sai a zo ba kowa littafin sa na farko akwai ake ba shi littafin sa a hannun dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira dukkan wanda aka ba shi littafin sa a hannun dama Allah ya ce da sani za a masa hisabi hisabi da sauki ya tabbata hadisi an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam menene hisabi mai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine nan bawa ya zo gaban Allah da zubai Allah ya kalli Allah ya keɓe wannan bawan tsakanin biyu ba ki aikata kaza ba yake na aikata ba mu ta aikata kaza ba wal ya Allah na yi kai ka aikata kaza eh na yi kai ka aikata eh na yi sai bawa ya riga ya tsammanin gaba ɗaya halaka sai Allah ya ce ka gaba ɗaya na gafarta maka duk da alheri اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا shi yasa yana daga cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kowace sallah daga cikin sallolin farillai ko na nafila kafin ya sallame sallah bayan ya tafi ya ce Allahumma hasibni hisaban yasira اللهم حاسبني حسابا يسيرا يقين يوم كرم وان يا الله كمن حسابي حسابي من صوتي الله كمن حسابي من صوتي إذا إن كان في حسابي من صوتي فهي أي شيء لك كما كنت وأن أدرس بكبع كي كيف كل إن كنت بيا كافي تكتب الإنسان كيف لا يجب من الله صلى الله عليه وسلم كارو جعل أن تجد أبوا وجاهد لدينا سائل وأن أبو أرض إن شاء الله تعالى نوعي نبي إني وأن رأى أباه شافا فأهبوا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية التي تخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله كتبه وأنت أتبات في الكتاب فأهل هبوه قلت يا ليتني يا كيتنا يا شقاؤتنا يا حسارنا لم أوت كتابيا إيه بنسامي كتابنا بنسامي كتابنا بقى ولم أدري ما حسابيا كيف ما سمي أنا مفابا من سمي حسابي نموت قوى الجنة وما سمي با في فارس وكما ذلك هكاية القاضية إنا ما متوا تموت الجن أموت ما أمهنك كبائر المغاني ما أغنى عني ماليا جوت يا كابت أنفان جري كومي با هلك عني القاضية دنيا تارجع هلك الدنيا dukkanin wani girma da nake da shi da wata dukiya da sauransu sun haka sabbi daga nan ya gama wannan sai Allah ya ce khuduhu fa khudhuhu yace malaika ma ta kai thumma al-jahima sallu sannan kuma ku jefa shi a cikin wutar jahannama mai tsananin kuna thumma fi silsilati sannan ku dauko wani saka zar'uha 70 zira'an wata ke da zira'i 70 faslukuhu kudin da yake a cikin ta ku jefa ta a cikin ta Allah ya faɗi me yasa kai muka haka innahu kana la yu'minu billahi azim ya kasance baya imani da Allah ne girma wala yahuddu ala ta'amil miskin baya faɗaitarwa wajen ciyar da talakawa nau'i na biyu kenan nau'i na uku sai wanda za a ba su littafin a bayan bayan a nan baya sai an saka hannunka bayan sannan za a ba su littafin shine wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahri dukkan wanda aka ba shi littafin sa a bayan bayan sa fa sawfa yad'u thubura da sai za ka ji nasaran halaka Allah ya ce wa yasla sa'ira kuma zai shiga wutan sa'ira wuta wata ce ta fuskata dukkanin fatan mutum da jiki إنه كان في أهله مسرورا ألن يجني تفل في أسمه ألن سينا نتأمه إنه ظن أن لن يحور يا يسمى لما سيب لي له كريما التي بلى إن ربه كان به بصيرا تبس أبيه ساعة يا تفل سيني جني مثني لن جني جدا أبن جدا إذا قال kun wannan shi nau'ikan mutane waɗanda za a bayan an raba waɗanda tafi gaba ɗaya ina fata an gane daga nan sai mutane waɗanda kuma sun aikata zunubai da yawa waɗanda su kuma musulmai ne za a jefa su a cikin wuta na wani lokaci Allah maɗaukacin sarki zai umarni a cikin da su da cikin wannan wuta ina fata an gane waɗannan mutane ɗin za su fito da ceton Allah maɗaukacin sarki kamar yadda mutum hadisin da Imam Bukhari ya rawaito لإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جنى السورة Allah madaukakin sarki zai yi umarni cewa a fito da wuta da dukkanin mutumin da yake da kwatankwacin ƙwayar zarra na zinari na imani wato ko da ne da ƙwayan zarra na na zinari haka ke da shi da imani to Allah mana ku sun san shi ka asu da kai da wuta a cikin da kai aljanna kuma misal sirina sannan wanda yake da fatan kwanciyar rabin dinari na imani kuma misal nawa sannan wanda yake da fatan kwanciyar kwandala na zinari kuma misal zarratin iman sannan shi wanda yake da fatan kwanciyar kwayan zarra na imani ثم من يمتلك من الإيمان أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فلن لا أفعله من ذلك أسد أسد أسد أسد وهي ذرة من إيمان ألا ما أتكون تلقي جيسا أسد وإن المتاني أجيسا فأسم ولن فوجي وإن في زبن الجنة أنا كرم في وأن الروح أجيسا ماء الحياة روى الرأيوة أنقاله bayan an jefa su a wannan ruwa din za su haɓaka bayan sun da sun zama kamar gawayi bayan an jefa su a wannan ruwan za su rayu dukkanin gaɓoɓin komai na su zai dawo sabo tar za a mai da halittar su irin ta yan aljanna daga wannan lokacin sai sun yi sassi gidan aljanna Allah muna neman tsarin ka daga azabar wuta to jama'a kun sannan amali kaba'ir kuma dukkanin su za a cikin tsaron kansa kiyama wannan yana daga cikin nau'o'in cutar da za a rasa ta kiyama jama'an gane wannan ko na'am saboda haka abinda ba a so shine kai shirka da Allah wanda ko yake shirka da Allah innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wanda ya hada Allah da wani a wurin bauta to wannan kam babu wanda zai ba wanda zai ci tunda ɗan aljanna suna tambayar a Musa ma salakakum fi saqar me yaje fa ku a cikin wutan saqar qalu lam nakum min al-musallin ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba wa lam nakum nut'imu al-miskin ba mu kasance muna cikin da talakawa ba wa kunna nakhudu ma'a al-khawa'idin mun kasance muna yin kutse da masu yin kutse izgili a cikin addini وكنا نكذب بيوم الدين من كثر سمنا سرية رانا ساكبكم حتى أتانا اليقين هم متوى توتيسين ألا يجد فما تنفعهم شفاعة الشافعين في سمي في بؤر وإن متانا بالكم أنفعهم بالكم فما لهم عن التذكرة معرضين من يفهم ويفكي كوشي وقبل وعد يأتي كأنهم حمر مستنفرة كيف تأتي جاكناني ولنجا تكتروط تكفتي فرت من قصورة ولا تقبلوا سمو ذاك يا قامت هذه التي بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منثرة إذا قوة إلى جسد جنا فني أباك بالذات وأنا ذاب أربع حياة ذلك فقد يقول الله كي ما قال هذا كي ما قال هذا an gane wannan ku to dan haka irin waɗannan mutane ne ba za su taɓa samun cuto ba sai to ba zai amfani da su ba jama'a an gane wannan ku to ayoyin alqur'ani ne girma sun zo sun yi su da yawa zan ambato mana wasu daga cikin yana daga cikin ayar da aka fara yin magana a farko shine ayar da ta zo a cikin suratul baqara a cikin ayatul kursi inda Allah ta'ala ya ce man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi wane ne wannan wanda yake fi ceto a ranar tasar kiyama illa bi idnihi bi da yawa sai da idnin Allah ya tafi sannan a wata ayar Allah madaukakin yana magana cewa mala'iku ma suna ceto ina fata an gane yawwa la yasbiquna hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun menene ya'lamu ma fi samawati ma huwa al-asnam ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtada mala'iku ba sa iya yin ceto ga wanda Allah ya yarda su ceta wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda yaso nawa nawa mala'iku nawa ne waɗanda ceton su bai amfana da su komai sai mene illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so kuma ya yarda in cutan zai ba su daman in cutu waɗannan ayoyin gaba ɗin suna tabbatar da cewa lallai akwai ceto a gidan lahira wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la ceton mai ceto baya amfani da shi sai ga wanda Allah ya yi izinin da a ceta حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير waɗannan ayoyi da makamantan suna da yawa a cikin Qur'ani mai girma an gane ku sannan a cikin sura Taha Allah ya mana labarin abin da zai faru a farfajin kiyama ya za a yi duwatsu wa yas'alunaka an jibali ya za fa qul yansuha rabbi nasfa fa sai Allah zai nike su nikewa fa yadhuha qa'an safsafa Allah zai bar farfajin kiyama ya zama fili ne gaba daya saffafan wanda babu ciyawa ko ba لا ترى فيها عوجا ولا أمتا باكا تقدم ونقل هو الكذب يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له ران فهذا أنا بن ون من في مكرة لا عوج له با وندي في قوس ون مكرة وخشعت الأصوات للرحمن ذكر من صوت الكتابات تفح بأمير رحمة فلا تسمع إلا همسا باكا جنقومي في تاب في sai taku da za ka gani karan taku duk na tafiyar mutane wasu ma da suke illa hamza sai bai raɗa za ka ji ana ba wani ya sai daga mutum a wannan rana domin yau mai ya'ti da ta sallam nafsun illa bi izni ranar za ta a cikin ba wanda ya sai magana sai irin Allah na ɗauki Allahu akbar ya Allah kamar misali jama'a an gane wannan ko sai Allah ya ce fa yawma idhin la tanfa'u shafa'atu indahu ma fa yawma idhin menene subhanallah sai ayat da ke gaba ko menene وخشعوا الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة رانا بسيتو بات آيين أنفاني إلا من بعد إذن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا في وند ألا يي وإذني كما يجد مكانك يجد الرسالة كذا ألا يرسل أرجاء القيامة wanda a wancan satin mun karanta cewa Qur'ani ne yake da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan da wanda ya haddace Qur'ani zai ke shi iyayensa a fafajin kiyama wanda ya koyi Qur'ani ya san ma'anarsa ya yi aiki da shi ya karantar da shi wannan za a ba shi san iyayensa a ranar alkiyama ya ba an gane wannan ko sau to su waɗanda ke ƙaryata cewa za a yi ceto cewa suka yi ai ga shi nan Allah ta'ala ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an ku ji tsoron ranar da wata rai ba ta taɓa ba ta taɓa tsina na wata rai komi wala tanfa'uha shafa'atu kuma dukkan wani ceto baya amfani da ita an gane ku wala yuhibbu minha 'adlu kuma ba za a karɓa wani aikin ta ba wala hum yunfarun kuma ko ba a taimakon su a kasar kiyama irin waɗannan ayoyin su dinga ɗauka suna yin tarihi cewa ai ba wani magana su yana ina fata an gaya suna kuma kafa hujjar kayan ayar da ta zo gabanin wannan ayin kursi ya ayu alladina amanu anfiqu ma razaqnakum min qabli an ya'tiya قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة كاف وان الران لا تزول لا بيع فيه باب الشركية ولا قلة باب وانتكع ولا شفاعة سنة باب الشركية بل كافرون هم الظالمون كيف كفى حجة كان مؤمنا آيين من لي كفى مساني بيان سكت شيء أتمنى بجرا يجوز أن الكتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي ليسونا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ولا shehin malami da tsakamiri jalle mu hafizahullah ya karanta wannan littafin a majalisin shi a garin ka ina fata an gane wanda yake so sai ji ne dan ji na wannan ya je ya rika saurare saboda ya ji fa'idin ne zai karba Allah ta'ala ya tsare to jama'a ku to dole tabbas ne kuma ya tabbata a cikin alqur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da za mu ɗauka da yawa wannan shi ne abin da za mu an gane ko na shi ya gaya ce wal iman bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wa sallama da yin imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa bi qawlin yukhrajuna min an-nar da wasu mutane da za a fidda su daga wuta بعد ما بعد ما احترقوا بين سنققون وصاروا فحما سنزما كمر زوج فيؤمر بهم الى نهر على باب الجنه sai ya yi umarni a zo da su a cikin wani kogi a kofar gidan aljanna kama ja a al'adari kama yadda ya tabbata hadisi wa kai fa sha Allah yadda Allah ya so haka abin ya kasance wa kama sha Allah kuma kamar yadda Allah ya so innama huwa al-iman wa tasdiqu bihi abin da ke ga mutum shine yi imani kuma ya gaskata jama'a an gane wannan ko yawa ko babu wanda yake shi ga wannan yanki ƙarya take kowa yake yawa waɗanda hadisi ka tabbatar ne waɗanda muka lissafa su ne ka dace da su amma in ka ce wani da yake ku kana buƙatar kawo da ni na na kusa wai da na su ai malam idan da za mu buɗe magana ce zo a wurin in shi'a to za ka sha mamaki domin su a nasu ka'idar cewa suka yana daga cikin dalilan da ke sa Allah ya ba mutum aljanna mutum ya tafi ƙarin shi gaba إن من أسباب دخول الجنة شرب أبواب الأئمة والله جنا من أرجو أسلم في الشيعة غربك في بس البخاري غرب كما مالك إذا أنا أم بتوانا أبو ذاك بيا فترهم كلهم kuma Allah fata an gani saboda ka jama'a wannan ba a sa a cikin lissafi a wannan ba musulmi bane wanda ba musulmi ba kuma ya kawo maka wani magana ya ce maka kaza kuma ne ba sai faɗa ba kirista ma ya ce wasu jami'in sama aiki ya ce annabi ya yi su to ka kuma ka aiki maganar shi da tashi da ta wannan fadan ko wani rabaran fada duk ba wannan saboda yanzu yaƙin da suke yi shi ne yanzu shi a yaƙin da suke yi a yadda su musulmi ne shi ne kawai kare ne suke su suna san a yarda ma su musulmai ne to kuma ya shiga ne yarda mutumin da Allah ya ce ya hukunta su kai Allah kai ya kace kai dinwa baka yi ta ba Allah ya ce ya gafarta mana aisha ta ce wallahi baka yi ta ba sai amma ta hadde da ka ko ga wanda yake da wannan itikadi aiki ne ne Allah ya dace ne masa albarka shi kai da kenan kawai sai ka jama'a babu wani da za ka yi wannan addinin ba musulunci ba ne an gane ko mun sa faɗa al-islamu bari'un min ash-shi'a wal shi'atu bari'un min al-islam haka ce tafiya ba a haduwa sallar su daban azumin su daban komai na su daban ne kuma kakaf abubuwan da suke suna kamance iyayen da yahudawa shekul islam ibn taymiya a cikin littafin hadisi na sunna bawiya ya zo ya kawo wani hujjaba in na ce kamance iyayen da yahudawa da yawa wanda sai mun zo karatu الكتاب يقبل من التاريخ إن شاء الله تعالى بإذن الله مدور الدول المعلومون إن شاء الله الله تعالى يمنع خروج الدجال أبنقبع في نفسه الدجال وأنه إذا في مسألة تنا مسألة إسرائيل والإيمان أن المسيح الدجال خارجي به إيمان يسوع للي دجال من تغفين البركة مكتوب بين عينيه كافر وان الرب جاء تغلقاني إلى من تسوى كافر والحديث الذي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن بحديثا التي تقول في بيان أكم ونن بقمين إيمان لسوى للي وأن أبو بكر وأن واجبين أبقين كان أهل السنة في إيمان لوأن يوان دجال بقى حديثين ثبتا يسا ما صلى الله عليه وسلم سأدى من السواء إذن تقول يصلى جباني تصلى من صلك يقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال قال ولن يثبت الجهنم سمع حديثين استضفنا بيانا فلا ننسوه انتهت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي حدث آية يقوم نصوص انتهت to an tsare shi daga fitinar dajjal an gane wannan ko dukkanin wannan suna ƙara tabbatar da su akwai ne ne fitinar dajjal idan kuma ta kama wata rana za mu zo da hadisi hadisin wannan mai suna wannan sahabi subhanallah na mutu sunan tamim tamim ibn aus al-jari tamim ibn aus al-jari shine mutumin da ya je ya ga dajjal ido da ido النبي صلى الله عليه وسلم هنا بس باب الدجال رمنا أي سنة أصباحي في يجي من قال الله يجي كثير أبن يجي لك لاباي لما فيه الدجال للي أقيدن أمك تميم ابن عوس الجاري لابان لاباي يبقى لاباي كلين كلين في وسوء تاني في وأسروا في ألوك في كريستان وتران في إجيار وتبرقي لكو كوشي تكيش كم منتين سنة الله سبحانه وتدبع ni kamar kifi sun da jakkata suna zuwa wajen dabbar su dabbar ta fara magana dabba na magana da ke yi ku zo mu cikin wancan wurin da suna muku wani abu suka shiga cikin wani ɗatan kogo suna zuwa sai su wani mutum mai ido ɗaya irin da jar a tsakiya yake jama irin su ƙwaya ɗaya ne ba wai ido ɗaya bane a rage ido ɗaya a biyu a'a ina fata an gani a'a ba idan ba a tsakiya yake ba kai ina son sai idanun su guda biyu ne ɗaya a toshe ɗaya kuma a buɗe an gane ko ba wai irin yana tsakiyar goshi shi bane haka aka kan goshi shi ne aka rubuta mene maktubun baina ainihi kafir an gane ko a rubuta kafirun a turkanin goshi shi haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala innahu a'wam lallai shi dajjal mai ido ɗaya ne wa inna rabbakum laysa bi a'wam lallai ubangijin ku ba da ido ɗaya bane Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata mana cewa lallai akwai mun dajjal da suka shiga daga wannan mutumin a ɗaure na manta yadda su fanta shi domin girman dajjal ma ba za ka iya fanta shi ba a yanzu an tattaure shi da kasoshi ne ƙafafuwan shi nan an sa wani irin karafuna an tattaure shi yana zaune a cikin wannan wurin yana tambayan su wuri kaza ana samun ruwa har yanzu suka ce eh to ruwan wannan wurin na ƙari na ba su zan wuri kaza ana samun dabino har yanzu wurin ba su tambayan su wasu wurare ina ganin saboda muhimmancin wannan insha Allah ta'ala ko da zuwa bayan sallah ne za mu yi da wannan hadisin karanta saboda mu samu fa'ida na'am saboda jama'a akwai fa'ida sosai game da mutum sun wannan tarihi an gane ko kun kuma kaje ka duba tarihin Salim ibn Auf al-Dari a cikin kafan sira wanda aka yi tarihin sahabbai zaka je ka sami irin wannan tarihin da kuma wannan labarin a cikin wannan littafi to tabbas Salim ibn Auf al-Dari ya ga wannan dajjal ya kuma zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari bayan ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatar da sahabbai cewa lalle akwai dajjal to wajibi ne su yi imani da cewa akwai masihul dajjal to akwai wasu daga cikin ba'ifa ko wasu kungiyoyi na ƙasa waɗanda suke inkarin wannan suke ba wani ƙarya ne kawai ba wani maganar dajjal ba wani dajjal wanda ne za su ɗan kayoyi kala kala ce aya ai abin da ake nufi addajjal din nan ba wani mutum bane ƙwaya ɗaya a'a kawai dai wasu mutane ne wanda za su fito suna ruɗa mutane suna jan su kuɗi da raye-raye da sauransu ai ina ganin kamar muna ɗan irin waɗannan abubuwa wasu daga cikin fatattu za ka yi suna irin wannan na ce fatattu ne saboda sun ayyuka manzon Allah wa huwa sadiqul masduq wanda shi ne ke karɓa daga wurin Allah da rasu ya ce akwai kai ka ce ƙarya ne ya ce ne ido ɗaya ne to waye ido da ka taɓa gani kake wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo ne yana cewa shi Allah ne zai zo da wuta da aljanna manzo Allah yake wutar jiki ne aljanna in kai tawar da kake imani da shi zai faka wuta to da zai faka wannan mutum sai aljanna in kuma kai imani da shi zai faka aljanna wannan aljanna kuma wuta ce ni a cikin kwana goma zai zagaya duniyar nan gaba daya muna farin ciki ya kenan an gane ko saboda haka wannan al'amarin jama'a haka zai faru a cikin kwanaki goma zai zagaya duniya gaba daya kwanan farko zai zama kamar kwana bakwai yinin farko da zai a duniya kamar kwana bakwai yini na biyu kamar wata yini na uku kamar wata kaza haka zai yi jama an gane wannan ko waɗannan su ne abubuwan da shi masifu dajjal zai zo yi shi kaɗai wanda za mu zo da hadisai da sun bukhari da muslim insha Allah ta'ala a darasin da bayan sallah ke nan daga wannan satin da ibn Allah ta'ala za mu dan tsayar da karatun haka sai bayan sallah insha Allah kuma da azumi akwai tafsir sannan kuma yanzu ya kamata mu fara magana da ahkam na azumi an gane ku dan haka ne ke so insha Allah ta'ala sati ne zuwa zan zo man da karamin wani littafi mai suna ruqus aqlam bi ahkam siyam kanin labaru dan ne da kunto kuntan azumi bal kan gani ne yawa in muka a cikin kwana ɗaya ma za mu karanta shi ko a cikin majalisi biyu in muka yi yau muka yi gobe ya ƙare ina fata an gane eh sai ne kokari insha Allah ta'ala ta cikin zan ko dama an gane wannan ko yawa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a wani hadisi yana cewa inni anzarkumuhu lalle ni ina muku gargadi game da dajjal an gane ko وسأقول لكم شيئا ما قاله أحد قبل كما زن فدا muku wani abu wanda babu wanda ya taɓa faɗin wannan abin gabanina innahu a'waru al-ayn yalini lalle shi ne ido ɗaya ne kuma idan dama ina fata an gani a'war shine wanda yake da ido ɗaya idan kuma idan gefen ina gefen dama kenan idan daman nan a toshe shi wannan ido hagu ne a buɗe ina fata an gane shine a'warul ayni yumna jama'a an gane wannan ko dukkanin waɗannan hadisai insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu za mu zo mu bayani ina fata an gane to lallai hadisai da yawa kuma sun yi bayani akan wannan bi idnillahi ta'ala kuma bi idnillahi ta'ala wannan zai zama shine nan sakamakon darasin mu a bayan sallar an gane ku wannan za mu zo mu ƙara yin bayani da wasu abubuwa waɗanda suka tabbata a sunna da insha Allah ta'ala abin da ya sa muka tsaya mu yi bayani jama'a sosai ba ma san mu ba sauran wata kura sai da idan muka wuce aka yi karatun kawai an gane karatun an fahimci ko gobe ne kai ma za ka iya karanta da wani wani ya zai kuma kaza ya ce a mu ga aqidan mu an ce mana kaza da abin da aka rubuta cikin littafin Imam Muhammad bin Hanbal ina fata an gane na ƙarshe da za mu tsaya a kai shi ne nuzulul Isa alaihi salam saukan annabi Isa alaihi salam وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله ببال مثله وكما للي النبي عيسى عليه السلام زي داو جماعة النبي عيسى زي سوكو لك سما ملائكو بداليا سوكوش جيفا هبل جيفا داما ذات سوكا لكيكما كيشي yana zubar ruwa an gane ko kai yana daga ruwa da ba lokacin da aka ɗauke shi kai yana daga ruwa kuma ka zai dawo zai zo ya salla a bayan imamun nahadi wanda imamun nahadi din ahlus sunna shine wa sunan irin sunan manzon Allah ya ce Muhammad bin Abdullah su kuma ne ɗan shi'awa kun gani kuma yake ba ku ba ku ba to a ji abin ko mu zuwa gobe gobe zan tambaya mahadin ahlus sunna ne sunan shi suna ne irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shi'a kuma a ji a nemo mana waye mahadin kuma sun cewa shi cikin ya bayyana amma ya ji ya koyi ne a cikin wani kogo hmm a'a hasan bin wa a dai je a nemo ba na son gayan suna ina son suna da sunan uba gama an gane wannan ku eh yawwa bai su ba da sauran sai Allah ya kai mu gobe kowa ya je bisu ba haka bane
amma na samu hanyar ka ka ka ku gani to jama'a zai sauko shi lokacin dajjal a wannan kira babu luddin babu luddin anan zai kace shi wanda insha Allah ta'ala a bayan sallah in muka dawo karatun mu bi idillah ta'ala za mu zo mu gaba sai mu tsara shi kuma wal iman qawl wa amal yazidu wa yanqus bi idillah ta'ala wani bawan Allah ya yi tambaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah menene yasa ake ce ma dajjal masih shi ma annabi Isa ake ce masa masih an gane ko na'am abin da yasa ake ce ma masih dajjal masih ana ce ne masih ne saboda shi masih ne amma na sarri shi wancan masih ne na alkhairi wanda in yayi safa akan wani yakan tada matacce duk abin da ya shafa shi kuma wancan masihu ne wanda yake mai shafaffen albarka duk abin da ya taba zai karar da shi ko da ba shi in ya zai tada matacce amma kuma yana yin wannan dan ya rufe mutane ya fatar da shi wanda shi masihu ne na mene na bata ina fata an gane shi wannan masihul baraka ina fata an gane wannan kuma masihul shar wancan masihi ne na alkhairi wannan kuma na sharri shi ya kara ka da an ce masihi dajjal mun shafaffen albarka haka ake kira wancan kuma masihi ne ne na albarka ne albarka wannan shi ne babban tsakanin almasihi dajjal da isa almasihi ibn maryam wannan qur'ani ya tabbatar man masihi ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul da sauran ayoyi a cikin alqur'ani shi ma sun nadi da sun nisa Allah ya samu gani wallahu ta'ala a'la wa a'la abin da muka ranta dai Allah ya sami tarayya a cikin dada wannan kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi kuma Allah ka biya mana Allah muna roƙonka sanya mana albarka a cikin karatu kamar da muke yi Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiki dukkanin abin da muke karantawa Allah muna roƙonka ka saukar mana albarka a wannan ƙasa ta mu sanya mana albarka a cikin noman mu da daminar mu sanya mana albarka a cikin dukkan al'amuran mu Allah muna neman tsarin ka daga azabar wuta muna roƙon ka ba mu aljanna ya Allah muna roƙonka da izzarka da jalalarka da buwayarka dukkanin masu musulmi musulmi da musulunci a wannan ƙasa tamu kama daga yau har zuwa lokacin za a yi zaben tuto zan a cikin Allah ka mana magani waɗanda ba mu san su ba ya Allah ka san su Allah ka mana magani Allah ka rubuta musu tsayi Allah ka balbantar da dukkanin taron su Allah ka wargaza dukkanin shirin dukkanin ku wanda yake ƙoƙarin kawo al'umma gyara da alkhairi Allah muna roƙon Allah ka taimake shi Allah muna roƙonka Allah ka taimake shi Allah ka daura shi akan waɗannan munafikai da waɗannan mufsidai da waɗannan masu kawo barna a bayan ƙasa Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu Allah muna roƙonka dukkanin marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata Allah muna roƙonka dukkanin ayyukan mu kasa muna yi domin neman yardan ka ne kadai ba domin neman yardan wani ka ba Allah muna roƙonka ka tsare mu da gariya da kuma jiyarwa Allah muna roƙonka ka karɓa mana dukkanin ayyukan mu na alkhairi ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana dukkanin zunuban mu kafin mu tashi a wannan wuri سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته